بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يبقه قولي أما بعد يا أمام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yini laraba domin ci gaba da darasi cikin littafin munasifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin salih al-usaimin rahimahullah ta'ala wanda muke gabatar da cikin wannan masallaci namu na uthman bin affan unguwar hamadu kafi fadar jihar gombe yau laraba sha hudu ga watan rajab wata na bakwai a cikin jeren gira watannin musulunci guda goma sha biyu yau hijira na da shekara 1443 sha shida ga watan biyu miladiya 2022 idan masu bibiran ba su manta ba a mara yana mana karatu game da alhai'a alƙauliya fi roko irin azkar da suna ta tabbatar ana karanta su a yayin da mai sallah ya rukuyi to mun ji duka irin misalan da mala ya kawo anan yadda ake yin wa'ansu azkaran wa'ansu ana hada su ayi a rukuyi ayi a sujada wa'ansu kuma a rukuyi kadai ake wa'ansu kuma a sujada kadai ake to mun ji irin azkar da ya kawo cikin rukuyi da kuma irin yadda ake so shi masallaci ya yi wajen tabbatar da iya wannan azkar ɗin a ruku'insa kafin ya ɗago da nutsuwa kuma gabi da haka nan kuma mun ji yadda aka ce shi limami an ba shi dama ma ya ƙara fiye da uku zuwa bakwai domin ya biya mamansa dama su yi uku abin da ya sama a wannan gaba muka tsaya a makon da ya gabata za mu tashi an rafu minar ruku shafi na 106 wannan kuma shine darasinmu na 42 a wannan littafi maliki cewa sun mayar fa'ar asahu wa yadayhi ka rafi'ihi ma inda ruku'i wa inda takbiratul ihram sannan shi mai sallah sun maɗin littartib ne sannan kuma sannan kuma bayan ya yi ruku'i ya yi azkar na ruku'i mai zai biyu baya sai ɗagowa an gane da kyau shi ne sun mayar fa'arasa sannan bayan ya kammala waccan gaba sannan kuma sai ɗago kansa waye daihi da hannayensa ka rafa ihima kamar yadda yake ɗaga su su biyun inda ruku a yayin da zai tafi ruku'i wa inda takabiratul ihram ko yayin da zai tafi kabaran harama yayin da zai kabaran harama ɗaga hannun bahi da bambanci da na kabbaran harama ɗaga su ɗin da na kuma tafiya ruku'i da na kuma ɗaguwa daga ruku'i ko hazo liman kif daidai kafaɗu shalda ko kuma hazo da uzunai ko kuma sasu su daidai da kunnuwa a gane duk hadisai sun gabata lokacin da muka yi ɗaga hannu a yan kabbaran harama ko daidai kafaɗu ko daidai kunnuwa kunnuwan ma kala biyu ne ko farkonsu ko ka ɗaga hannayenka su daidai da ƙarshen kunnuwanka duka wannan akwai goyon bayan hadisai akan wannan shi ne malam ba tare da su ya maimaita kawo hadisan ba sai ya ce ka rafa ihima inda roku wa inda ta kabiratul ihram inda kana bibiyar karatun ka san aka yi ba sai an zo an sake maimai ba nan qa'ilan fi halin rafa a daidai lokacin da ya dago daga ruku'i zai ce iya dagowa iya faɗa sami Allahu liman hamida sami a fi'il madi an gane ko Allahu shine fa'il din sami Allahu Allah ya ji liman hamidahu ga wannan wanda yake masa godiya Allah ya ji wannan wanda yake masa godiya an ce wannan kalmar wani sahabi ne ya taɓa faɗa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah da su dacin an ɗago rabbana wa lakal hamdu ake cewa da sai wani sahabi ya ce sami Allahu liman hamida sai manzon Allah ya ji iya sallah bayan an kammala sai waiwayo ya ce a cikin kuwa ya ce sami Allahu liman hamida sai ce ha ana zaya rasul ni ne na faɗa sai ce yanzu nan na ga mala'ika saba'in sun zo kowa iya riganyar ganyewa zai ɗau wannan kalmar ya yi sama da ita domin yardar Allah ta riga ta hau kalmar an gane ko amma yanzu an ce ka faɗa kana bakinka baya iya faɗa ko amma ihun siyasa ne za ka iya yi ko ihun kallon bal da kun ji kalmar mala'iku ne suke rigaye rigayewa zai ɗauke ta domin darajata da kimanta ana ganewa ka buɗe baki ka ce sami Allahu liman hamida ba za ka iya faɗa ba ka ce rabbana wa lakal hamdu ba za ka iya faɗa ba ka ce Allahu akbar bayan liman ya faɗa ba za ka iya faɗa ba bakinka gum a masallaci amma rai rai rai a waje da yawa daga cikin mutane aka suke yi kuma falala ce mai yawa ake bari a kullum idan magana ta zo irin wannan muna maimaita cewa takabbirat da ake a cikin sallah ba shiru ake yi ba idan liman ya ce Allahu akbar kai ma za ka ce Allahu akbar idan liman ya ce sami Allahu liman hamida yanda ya furta ya faɗa kai ma za ka faɗa ka ce rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu haka ake yi amma wasu shiru suke kawai sai dai su dinga aiki da gabansu kawai amma bakinsu ya yi gum wannan ko ba daidai ba ne ba maliki cewa ƙa'ilan za ka ce sami allahu liman hamida allah ya ji wannan wanda ke gode masa a rawar bukari a nibin umar radiyallahu an hadisi cikin sahih bukari da ingantaccen isnadi zuwa ga abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wa malik bin huwairithin radiyallahu anhu me yasa aka ce anhu an ce abdullahi an ce malik ai su biyu ne me yasa ba a ce radiyallahu anhu ma ba sai aka ce anhu a to ai ba zai yi ba in su biyu ne radiyallahu anhu ma za a ce ana gane kuma na an ce radiyallahu anhu daban-daban ne a ba daban-daban damirin ɗaya ne kuma lafiya ƙalau yake tafiya malamai sun ce da aka ce annabi na umar da ɗan da uban ne a nan ahadi tun da kowane sahabi ne kasa sun zama uku kenan a zahiri biyu amma uku ne yasa aka ce radiyallahu anhu radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa yadayhi idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' suka ce mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rafa a yadaihi iya daga hannayensa guda biyu iza yayin da iza ɗin zarf ne yayin da rafa a ra'asa min ruku ya ɗago kansa daga ruku'i yayin da ya ɗago kansa daga ruku'i daga ruku'i ya ɗaga hannayensa sallallahu alaihi wasallam wali ahmad min hadisi rifa rifa bin rafi'il kenan rifa'ata wannan ta'u ɗin ba ta'u tanis bace sunan namiji ne rifa'a bin rafi'in sahabi ne radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kare da shi sun marka sannan ya ce sai sun marka ka yi ruku'i lokacin da mazan Allah yake koya wancan bawan Allah sallah ka yi ruku'i ta hatta ta dama inna raki'a har sai ka samu nutsuwa cikin ruku'inka sun marfa sannan ka ɗago daga ruku'i hatta ta dama inna ƙa'ima har sai ka nutsu kana tsaye a rukuni bayan ka ɗago kan afuwan yadda ake nutsuwa cikin rukuni ake a zakarai hakanan ake so ka nutsu bayan ka ɗago daga rukuni ba daga ɗagowarka za ka tafi sujada ba za ka ce sami allahu liman hamida kana ɗagowa idan ka daidaita a tsaye za ka ce rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran ɗayyiban mubarakan fi waya allah an ka tsaya a nan ma shikenan fa ni'ima in za ka ɗora irin su mil a samawati wa mil al'ardi wa mil a ma bai na huma wa mil a ma shi ta min sha'in ba'al duk wannan ana karanta su bayan an ɗago daga garkuwi Allahumma la mani lima tsaita wala mutu lima mana'ata wala ya fa'a zadar da min kalijinti ana karanta bayan an ɗago daga garkuwi shi ne ta ta dama ina ƙa'ima wannan a zaka ɗan idan baka nutsuwa tsaye ba ba zai yi ba idan ɗan gaggawa ne ba zai yi ba an fahimci wannan walibin maja من حديث أبي هريرة رضي الله عنه daga littafin ibn maja hadisi da sanadi zuwa ga abi huraira Allah ta'ala kare da shi yake cewa sun marfa hatta ta tsama inna qa'ima yace manzon Allah ya faɗa wancan al-musi a salatahu kenan sannan ka ɗago daga ruku'i har sai ka daidaitu a tsaye sai ka nutsu a tsayewar bayan ruku'i irin wannan wata ranka ga mutum ya sallah shi kadai ka kai mamaki yanda ka san kashin bayansa ya karye wallahi wanda gani Allah wallahi iya ɗaguwa zai tafi baya iya sai ba yanda ka san kashin bayansa baya yi kuma tsabar tsabaragen gaggawa ne kawai gaggawa ce so yake yayi ya gama ya tafi ya saka wani kuma abin takaici ma wani inda zai tafi wani gun shirman banza da wofi ne ba shirman banza da wofi amma wallahi in ka ga wani iya sallah zaka sha mamaki kuma zaka tausaya masa yadda duk ake koyar da mu yadda za mu yi sallar wallahi wani ba ruwansa kuma kullum malamai suna faɗa cewa in dai kai sallah ta saba wa sunnar manzon Allah daga gama kar sallah tunda ma'aikin Allah ne da bakin sa ce sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yadda uga ina yin sallah mu rayuwar mu ba ta riski rayuwar manzon Allah ba amma falilahi alhamdu yayi hadisai ya bari sahabansa masu amana sun riƙe tabi'ai sun riƙe tabi'u tabi'ina sun riƙe har abin ya zo ila yau haza ya sa wani in ya rubuta littafi kamar abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani da ya sufatu salati irin wannan sai ke cewa sunan littafinsa sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takabiri ila taslimi ka annaka tara ita tun da kabaran harama har zuwa assalamu alaikum kamar kana ganin manzon Allah iya sallar domin duk gadibi wajen tattara hadisan da ya kawo a cikin littafinsa ya bi su da kyau ya bi dukkan hadisin da bahi da inganci bai kawai a cikin littafi ba sai ke cewa kamar kana zaune mazan Allah ke sallah domin duk abin da ya tun da kabaran harama har sallama sai da ya bi sahabban da suka gani suka nakalto yanda ya yi sannan aka rawaito hadisan aka rubuta su a littafi amma da yawa daga cikin mutane yau sallar za ta ba da mamaki wallahi za ta ba da tausayi wani iya kama gwiwa zai daga iya tafiya zai tafi sujada iya ɗora gohin sakar zai ɗagu babu nutsuwa babu kamala kuma ya gama ya ce ya yi sallah in ka tambaye ya ake tahiya ma ingantacciya ba zai iya karanta ba ya ake salatul ibrahimiyya a cikin tahiya ba zai iya karanta ba ya ake azkar na ruku'i na sujada na ɗagowa daga ruku'i na ɗagowa daga sujada farko kafin sujada ta duk bai sani ba kuma sallah yake yi wannan sallarsa ba abin da za ta ƙara mai abin Allah sai nisa daga rahama tun da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wani iya irin wannan sallar gub gub gub gub aga mazan Allah ce lau mitta ala haza la mitta ala ghairil milla wallahi da kawo mutu kana irin wannan sallar to da kawo mutu a wani addinin musulunci kai ba musulmi bane mazan Allah da bakin sai faɗa masa wannan lau mitti ala haza la mitti ala ghairil milla da ka mutu a wani addinin musulunci haka nan ga hadisin shi wannan musu asalatu ya zo yi sallah manzon Allah iya ganin sa bayan ya kammala ya zo yi wa manzon Allah salama assalamu alaikum ya rasulullah ya ce wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli yace ka koma ka sake sallah abinda kai ba sallah kai ba kuma sai dai tun da kabbaran harama har zuwa assalamu alaikum manzan Allah ya ce ba sallah ba to kai kuma dan wane ne yanzu zaka yi sallah daga gada ma ka ce Allah zai karba sahabin da manzan Allah iya ganin sa yayi sallah manzan Allah ya ce sallah ba ta yi ba iya cikin sahabbai iya cikin kairul qurun qarni iya cikin wanda manzan Allah ya limanci ya mai sallah amma a gaban manzan Allah ya yi sallah ya ce ba ta yi ba kai kuma waye a yau za ka yi sallah daga dama ka ce za ta karu domin wani abu ma irin na malam bahaushe sai ce ai in karatu da ya samu na sallah ya daina shi ya samu na sallah kuma in ka zo ka ce ya zo ya yi ma sallar practically wala ba zai iya yi ba da ya kabbara har zuwa assalamu alaikum ya karanta ma a karancin da ake ba zai iya ba amma wani ya baka zuwa makaranta ai na samu na sallah ai kuma ƙarya yake yi imamu ahmad dan hanbali ce sallah wannan sallah daga gantana tana da masail sama da dubu goma sha biyu sallah da muke yi masail da malamai suka bi hadisan sallah suka tatu suka fitar ta kai dubu goma sha biyu ita sallah ba a gama iliminta har sai mutum ya mutu amma da yawa daga cikin mutanen yau shaɗan ya riga ya rije ya yi su sallah an mata wani irin riƙo marar daraja marar mutunci ita kuma sallar nan wallahi tallahi ita ce abin da in ta yi daidai a rayuwarka to ka tsira gaban Allah ita ce duk inda ka kware a wasu ayyukan in dai sallaka da matsala to wallahi ka haɗa matsala a gaban Allah gobe alƙiyama wanda shine gaskiyar magana kawai manzon Allah ya ce iza salahat salahat amalu kullu wa iza fasadat fasadal amalu kullu ita sallah imaduddin ce idan ta inganta dukkan aiki sun inganta idan ta ɓaci dukkan aiki ya ɓaci sallan na malamai suna cewa tamkar ruwa ce a wannan rayuwar ka kwatanta ruwa da muke sha muke abinci muke tsarkakuwa da shi muke sha muke diddai abin da ruwa yake yi sai malamai suka ce idan duk abin da ya ɓaci idan an sa ruwa zai iya wanke duk datti duk najasa duk kazanta ruwa iya iya tsarkake abin gaba daya an zo an yi fitsari a masallacin manzon Allah ya ce a sa ruwa a zuba cikin matsalar ta wuce to amma akwai abin da ruwa zai ɓaci wani abu ya gyara ruwa akwai idan ruwa ya ɓaci fitsari ya shiga wata najasa ta faɗa ruwan akwai abin da za a sa ruwan yaro sai dai a zubar to wannan shine matsayin sallah a rayuwarka duk abin da ya ɓaci na ayyukan ka sallah an taidai gidi za ta gyara su amma idan sallah ta ɓaci ba abin da zai gyara ta ba abin da zai gyara ta so da ka mu kiyaye idan ana magana sallah mu ba da hankalin mu sosai mu dinga kwatanta abin da muka ji malamai suna faɗa malike cewa a sun marka ta tama inna qa'ima wa ma'ana sami Allahu liman hamida ma'anar kalmar sami Allahu liman hamida ma'ana Allah ya ji wannan wanda yake gode masa istijab liman hamidahu ma'ana kana neman Allah ya amsa ma godiyar da kake masa kamar Allah amshi irin godiyar da nake ma wastajaba wastajabatillah liman hamidahu hiya an an an yusibahu ala hamdihi an yusibahu ala hamdi kuma amsawar Allah game da godiyar da ka masa shine Allah ta'ala ya baka sakamako na lada game da godiyar da ka masa ai ka ce rabbana lakal hamd ubangijinmu godiya tana gare ka kai ka cancanci a gode ma da alhamdu to su kake cewa wannan yabon da ka masa Allah ya karba kuma alaman Allah ya karba ya baka lada an gane da kyau ko shine alamar Allah ya karbi wannan addu'an da kai shine an yi sibahu ala hamdi Allah ya baka lada akan gode da kai masa fa iza atadala qa'ima idan masallaci ya daidaitu a tsaye bayan dagowarsa daga ruku'i qala sai ya ce rabbana walakal hamd ubangijinmu godiya tana gare ka rabbana ubangijinmu walaka alhamd ay alhamdu laka godiya ta tabbato gare ka ya Allah li'annahu halal qiyam yakun domin shi lokacin da mutum yake tsaye zai ce sami Allahu liman hamida ko iya iya tasowa din kafin ya daidaito a tsaye zai ce sami Allahu liman hamida rawal bukhari min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu fi sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi daga abu horera imam bukari ya fito da shi allah ta'ala ya ƙara yadda da shi a cikin siffar yadda manzan allah yake sallah sannan ya ce sun mai ƙulu sannan shi mai sallah zai ce sami allahu liman hamida allah ya ji wannan wanda ke gode masa hina ya rafa sulbahu minan raka a lokacin da ke ƙoƙarin ɗago ƙahin bayansa daga ruku'i hine sulba azza shine backbone din na kashin gadon baya shine da Allah ta'ala ke cewa ya kuruji min bainu sulbi wa tara'i as-sulb shine az-zahab kashin gadan bayan lokacin da kake ƙoƙarin ɗaukowa to za ka ce sami Allahu liman hamida an gane ko sun mai ƙulu huwa ƙa'in bayan ka daidaito a tsaye sannan ko mai sallah zai ce rabbana lakal hamd ubangijin mu godiya ta tabbata gare ka an gane magana wa fi riwayatin wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu yayi kowanne akwai hadisi ya tafi da shi idan kana kokarin tsayuwa kana dagowa zaka ce sami Allahu liman hamida idan ka daidaito a tsayi zaka ce rabbana wa lakal hamd an gane kyau in ka je ka koya matarka ka ce haka za ta yi yawa haka ne mana tunda ku an fusa kuma ahalikum nara in ma ba ɗaya bace ka tara su a balo ke ce to haka za ku yi ka koya musu irin da sabai suka koyo sallah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tsira kuma shine amfanin karatu wa yajuzu an yaqula ya halatta mai sallah ya ce rabbana lakal hamd rabbana ubangijin lakal hamd godiya ta tabbata gare ka biduni wawi ba tare da ya sa wawi ba rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd an gane wa an ya kula zai kuma iya cewa allahumma rabbana lakal hamd ya sa allahumma ya ubangijinmu ko mahalicinmu lakal hamd godiya ta tabbata gare ka wa an ya kula kuma zai iya cewa allahumma rabbana wa lakal hamd ya allah ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka kullu hadhihi sifatil arba dukkan wannan sufofin guda hudu ja'at biha sunna duka sunna ta tabbatar da su annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yanbaghi an yaqula hadhihi marra wa hadhihi marra mali ce ya kamata wata rana ka faɗi wannan wata rana kuma kai wannan fi awqatin muta'addida a lokuta mabambanta juna wala yaqula fi an wahid amma ba za ka faɗe su a lokacin guda ɗaya ba idan ka fara da ɗaya da ɗaya za ka gama sallarka an gane a raka'a ta farko ba za ka ce allahumma rabbana wa lakal hamdu a raka'a ta biyu kuma ka ce rabbana lakal hamdu bai ba combination din bai ba hidi in ka fara da ɗaya ka gama da ɗaya in ka fara da allahumma rabbana wa lakal hamdu bai ita za ka gama in ka fara da Allahumma rabbana lakal hamdu da ita za ka gama in ka fara da rabbana wa lakal hamdu da ita za ka gama in ka fara rabbana lakal hamdu da ita za ka gama ina fata an fahimta ba a in gausa hada wannan da wannan ba a yi wala ya kula fi anin wahid ba za ka faɗe su a cikin sallah guda ɗaya ba sai dai duk wanda ka kama da shi za ka gama sallah ina fata an fahimta wa rawal bukhari min hadith bin umar imam al-bukhari ya fito da hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya kare da su annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'i qala zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd Allah ya ji wannan wanda yake gode masa ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka manzon Allah idan ya dago daga roko yana faɗan wannan wa rawa abi hurairah radiyallahu anhu qala allahumma rabbana wa lakal hamd abu hurairah ya rawaito daga manzon Allah ya ji allahumma sabanin ruwayar abdullahi dan umar ita ta tsaya rabbana wa lakal hamd ruwayin abu hurairah allahumma rabbana wa lakal hamd wa anhu daga abi hurairah Allah ta'ala ya kare da shi iza ƙalar imamu sami Allahu liman hamida ya ce manzan Allah ya ce idan liman ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wannan wanda ke gode masa faƙulu kuma mu sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamd ya Allah ubangiji mu godiya ta tabbata gare ka warawa muslim an abdullahi bin abi aufa imamu muslim cikin littafinsa akwai hadisin abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu ba Allah ta'ala ya ƙara yadda da su ya ƙulu ya ce Allahumma rabbana lakal hamd Allahumma ya ubangijinmu rabbana mahaliccinmu lakal hamdu godiya ta tabbata gare ka an gane idan kun kula da malam usaimin wancan abubuwa guda hudun da ya dunkule ke so ya ware muku su kowace ruwaya da ya ce hudun suna ta tabbatar to kowace ya bi ta ya tabbatar da sahabin da rawaito ta Allahumma rabbana wa lakal hamdu abu huraira rabbana lakal hamdu abdullahi dan umar rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu abdullahi bin abi aufa da sauransu to wannan shine karatu an gane idan ka dunkulewa mutane magana to ka warware musu ita amma ba a son ka dunkule magana ka tafi kai wa mutane bayani ba za ka bar mutane cikin wahami an gane a yanzu duk wadda ka yi inda kana bibiyar karatun kuma allah ya sa kana da littafin kuma ka bane in ma baka da ka zo masallaci ka leka suna da shi ya gani kowanne kana da dalili kowanne idan wani ya ce me yasa ka ce rabbana wala ka kace yana da dalili hadisin wana wana iya cikin bukari yau me yasa kace rabbana lakal hamdu kuma an yana da dalili hadisin wana wana iya cikin muslim shine magana gaskiya wannan duk abin da ka kudunduno a addini kai wa mutane bayani a kansa wannan shine ka'ida kuma shine irin koyarwar manzon Allah da sahabbai Allah ta'ala ya kare da su malike cewa wa yaqulu ba'daha bayan me kenan zaka faɗa bayan ka ce rabbana wa lakal hamd ini ba'daha ay ba'da hadhihi al-kalima li'anna al-kalima mu'annasa la budda an yakuna damir mu'annas an gane da kyau ita kalma mata ce a larabci sai ya ce wa yaqulu ba'daha ay ba'da an taqula hadhihi al-kalima bayan ka faɗi waccan kalmar zaka ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma وملء ما شئت من شيء بعد آل الصناع والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد وروى مسلم أنا سو أنا سو كبر وأنا كدورا كم وجه an gane to aikin ba na wasa bane ai aikin neman aljanna ai ba wasa ake yi ba yawa yanzu kowa ba ya haddace nambar wayarsa ba a kansa wani ma ba ya haddace nim nambarsa a kansa ba ko za ta bashi wani ma ba ya haddace a kawo nambarsa a kan shi ba wani kawo kawo nambar ka kaga da kansa ce sati tiri kaza kaza kaza ya faɗa ba to kuma ya ce wannan ba zai haddatu ba wani nambar katin zaben sa ma ya haddace domin in ya je rabon taki ya ce to ina botus ka ɗinka na bar shi a gida ta faɗa mana nambar ya ce ga nambar an gane da kyau ko to amma a ce wannan ba zai haddatu ba ai wannan min babi aula ka haddace to tsaya ka ji abin da zaka ce can ka ce sami Allahu liman hamida an gane ko Allah ya ji wannan wanda yake gode masa ka goya da Allahumma rabbana wa lakal hamd ya ubangijinmu godiya tana gare ka an gane ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka to ita wannan godiyar mil a samawati cikin sammai kamar adadin cikin sammai ya Allah wa mil al'ardi wannan godiyar adadin cikin ƙasai tun daga ta har zuwa ta bakwai wa mil a ma ba'ad ma bai na huba ya Allah wannan godiyar kwatankwacin cikin abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa mil a ma shi ta min sha'in ba'ad Allah cikin duk abin da ka so na wani abu bayan waɗannan abubuwa ma'ana kana faɗa wa Allah godiyar taka adadin cikin samai da cikin kasai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa idan Allah ya karɓa ba ka gama arzikin duniya da lahira ba alhamdulillah iya cikin azakarai masu tsada an gane da kyau ko iya cikin azkarai masu tsadan gaske manzan Allah ke cewa akwai wasu kalmomi guda hudu suna da daraja da kima abun Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar waɗannan arba'u kalimati suna da daraja da kima abun Allah kaga kalmar alhamdu ta shigo ciki idan ka ce alhamdulillah bayan ka yabi Allah ka yabe shi ka kwarzanta shi to idan Allah ya karɓi wannan yabon da ka yi masa to kuma shi ne san irin sakamakon da zai baka idan ka faɗi kalma ɗaya ta alhamdulillah kuma Allah ya karɓa to Allah ne kaɗai ya san irin ladan da zai baka to ballantana kuma Allah ya ce ya karɓi cikin sammai ya karɓi alhamdulillah ɗinka cikin ƙasai ya karbi alhamdulillah ɗinka cikin abin da ke tsakanin sama da ƙasa ai ka siyar mai kuma ya rage mizanin ka zai nauyi zai zama to irin kirgin nan na yara ko malala gashin tinkiya yawa ba ba no an ka wanda an ka tabul kenan abin da ba zai kirgu ba to wannan surru ne na irin masu bibiyar karatu suke cirowa suke bayyana al'umma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sallan asuba sai ga ummul mu'minin maimut bint al-haris ɗaya daga cikin iyalansa tana ta tasbihi tana kirga da tsakuwa haka tana ta tasbihi tana kirgawa tana kirgawa har yaje masallaci aka yi sallan asuba ya zauna aka gama azkar ya dawo gida sai yake cewa da ita tun kafin da tafi na ga kina azkar ta ce eh wallahi azkar nake nake kirgawa sai ce ni kuma na san wani azkar guda ɗaya wanda in na faɗe shi yanzu sai an ban lada linkin abin da kika faɗa tun farko har yanzu ba za ki kamo ni ba an gane sai manzon Allah ta ce ya faɗa mata kuma ya faɗa mata an gane da ko ya faɗa mata ya ce wannan azkar idan kin yi shi yanzu duk abin da kika faɗa tun kafin asuba har yanzu to ba za ki kamo ni alada ba kuna so ne na ga kun kana kuna kallo na ala fahimta manzon Allah ya ce ki ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati idan kin faɗi wannan to sai ki wuni kina azkar wanda ya wannan guda ɗaya in Allah ya karba sai ya fi kina damu Allah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi tsarki ya tabbata Allah da tsarki ya tabbata ga Allah da godiya adadin halittar Allah gaba da sabon su wa ma ya alamu jundar rabbika illa huwa adadin duk abin da Allah ya halitta to adadin sa subhanallahi walhamdulillah adada kalki warida nafsi da kuma irin adadin yardar da Allah zai yi a ransa da wannan abu duk abin da Allah ya da shi to kwatankwatin na ce subhanallahi walhamdulillah haka wasilata arziki wa midadar kalimati an fahimta to yayi daidai da irin wannan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi da min shay'in ba'd ala sana'i wal majd Allah kai ne ka cancanci a yabe ka kuma a jinjina ma as-sana yabo al-majd kuma jinjinawa a haqqu ma qala al-abdu a haqqu ma qala al-abdu abinda bawa ya faɗa gaskiya ne Allah shi ne ahalu sana wal majal walahu alhamdu fil ula wal akhirah walahu alhukmu wa ilayhi turja'un wa wa kullana laka abdu kuma kace Allah dukkanin mu bayi muke gare ka wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda an gane ne ko dukkan mu zamu je wa Allah daidai kuma muna bayi a matsayin bayi Allahumma la mani lima ataita ya Allah ba wanda ya ya hana wanda ka bawa in dai Allah ya baka ba wanda ya ya kwaci an gane la mani'a ba wanda ya ya tare ya kange ya toshe lima a tsaita ga wanda Allah ka ɗauka ka bashi wala mu'fiya lima mana'ata wanda Allah ka hana ba wanda ya ya baki in Allah ya hana ka ba mai baka wala yanfa'u zal jadd min kal jadd kokarin mai kokari ba zai amfanar da kai ba ya Allah duk kokarin mai kokari to kokarin ka ba zai amfana Allah da komai ba sai dai kai wa kanka kokari kawai amma Allah kokarin ka ba zai amfane shi ba shi da bukatar wani abu a gun halittarsa an gane la maniya lima qaita idan Allah ya yanka ya baka ba wanda yake kwace ka riƙe wannan ya zama ƙa'ida a rayuwar nan duk abin da gani a hannunka Allah ne baka in ka samu ta dalilin wani to wani ɗan aiki ne Allah ne ya aiko shi ya baka dama can naka ne ko bai isa yi bacci ba sai ya ba kayanka ko ka yi bacci sai an kwakwasa ma gida an baka wannan kuma haka Allah ya tsara akwai lokacin da na shiga gida ma na kwanta wajen karfe goma sha ɗaya ana ta min waya waya tana ta man ɗaga ba sai na jan an ta buga ƙofar gida ana ta bugawa kake cewa ya zo don almajiri da daddare me za ka zama wani haka dai na tashi na ɗau wayata na ga miskol na ga mai kira na kira sai ce ina ƙofar gida ina jiran na buɗe gida na mutu wallahi da yanzu ya miƙa min wani ƙulli ya ce ga wannan na ji Allah ne koro ka wallahi kawo Allah wallahi Allah ne koro ka ina bacci ma sai an tada ni an bani to wannan shine rayuwar ka yadda da wannan idan Allah ya yanka abe baka wallahi sai an baka yanka bayan da za a yi wanda wanda ajiyar take gunta bai zai rike ba bai isa ba wallahi dole sai ya dauko ya baka yanka shine la maniya lima abaita in Allah ya yanka ya baka to duk rinki sai ya zo hannunka bayan da za a yi kuma duk wanda ya gani da wani abu a wasu to Allah ne bai shi ya sa hasada da bakin ciki da gaba mai yin su iya cikin hasa iya cikin taɓewa kamar ja'in ja yake da Allah ja'in ja yake da Allah iya ganin kamar abin da Allah yi ba daidai ba ne iya ganin nasa tsarin shine ya fi tsarin Allah wannan duk mahasadi kusan abin da yake fasawa gamar gamar Allah shi ya so a lokacin da ya so kuma akan bawan da ya so zai bashi abin da ya so akwai wanda ya siyana bawan da ya siyana da hukuncin Allah da kaddaran Allah da kyautan Allah da karɓar rai da agun Allah da haihuwar wanda Allah ya so ba wanda ya siyana tsari ne rabbani in Allah ya yi dole a sallama ya yi ba zai yi ba wannan shine ka'idar la mani'a lima azaita akwai wani malami na ina ji shekara biyu tara na taɓa kai mai ziyara da azumi ina zuwa sai ɗauko wani abu ya bani sai ce a hab malami ban kama ba za ka bani sai ce a ka bi zan ma bayani daga baya sai ce to na karɓa na aji ma gama gaisa da shi da ɗan tattauna da muka yi da shi sai ki ce min kaga wani abin da na baka sai na ce eh sai ce jiya ni ma na tayi na tafi wajen abokai na zan kai musu ziyara a gani irin bayan na faɗin nan sai ya ce ina zuwa sai ya ci a aiwa na ma ya zo arba da a gane haka malamin na yake faɗa mu aiwa na ma ya zo a sashi arba da a bayan araba an bai yake tambaya daga ina sai ake cewa wallahi wani alajuwa ne ya aiko zakka jiya da daddare sai muka ce ba za a raba ta ba yau a sai Allah ne ya riƙe hannayen mu sai ka zo za mu raba ka duba dan adam da ya san kuɗi amma duk suka yi ittifaqi a bari sai gobe sai gobe kowa ya da sai gobe a sai goban sai ya raban wani ya shigo a cikin za a raba to wannan shine irin tsarin Allah ga dan adam in dai Allah ya tsara ya baka ba wanda ya sai hana ka in kuma Allah bai baka ba wanda ya sai baka an gane da kyau ko in fil azal a ilimin Allah Allah bai sa da kai ba ba za ka samu ba arziki da gani da wani abu na duniya Allah ne yake kasa yake yake bayarwa idan Allah ya baka za a baka idan Allah bai kasa da kai ba za a baka ba duk yadda za ka yi wallahi ba za ka samu ba wannan shine irin tsarin Allah la maniya lima ataita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'a zal jadda minkal jidd wa rawal muslim an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu ba imamu muslim ya fito hadisi daga hadisin abdullahi bin abi aufa Allah ta'ala ya kare da da su kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza rafa ra'sahu afwan idza rafa zahrahu idan ya dago gadan bayansa min ruku daga ruku'i ala zai ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wannan wanda yake gode masa Allahumma rabbana lakal hamd ya Allah ubangiji mu godiya ta tabbata gare ka mil as-samawati wa mil al-ardi cikin sammai da cikin kasai wa mil ma bainahuma da cikin abin da ke tsakanin su wa mil ma shi'ita min shay'in ba'd da kuma cikin abin da kaso Allah bayan sa mai da kaso da abin da yake tsakanin su wa fi riwayatin a wata riwayar Allahumma lakal hamdu mil as-sama' wa mil al-ard Allah godiya ta tabbata gare ka adadin cikin sammai da kasai wa mil ma shi'ita min shay'in ba'd da kuma kwatankwacin abin da kaso ka cika da shi bayan sammai da kaisai da abin da ke tsakanin su وروانه عن ابي سعيد رضي الله عنه akwai kwatankwacin wannan hadisin daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare da shi wa zada an samu ƙari cikin ruwayar Abi Sa'id ahla sana wal majd Allah kai ne ka cancanci a gode ma kuma Allah kai ne ka cancanci a ka a haqqu ma qala al-abdu abinda bawa ya faɗa gaskiya ne wa kullana laka abdun dukkaninmu Allah gare ka bayi muke Allahumma la maniya bima ataita ya Allah ba wanda ya siya hana ko ya toshe ga wanda ka bawa wala mu'ti lima mana'ata Allah wanda ka hana shi ba wanda ya siya bashi wala yanfa'u zal jadda minka al jiddu Allah kokarin mai kokari ba shi amfana da mil as-samawati wa mil al-ardi ai innaka ya rabbana tastahiqu hamdan ya ubangijinmu ka cancanci godiya ka cancanci a gode ma yamla as-samawati wal ard irin arzikin abin da zaka cika sammai da kasai da shi wa ma fihi ma da abin da ke cikin su yastahiqu azza wa jalla alhamdu kullah ubangijinmu mai girma da buwaya ya cancanci godiya gaba ɗayanta wa yaqulu al-ma'mum fi hali nuhudihi min ruku mamu zai ce a yayin da yake motsa kashin bayan wajen dagowa daga ruku'i qabla an yastatim maqaima kafin ya daidaitu a tsaye rabbana wa lakal hamd ubangiji mu godiya ta tabbata gare ka badlan an sami Allahu liman hamida sabanin sami Allahu liman hamida domin ita badlan an sami Allahu liman hamida za ka iya faɗar wannan a wannan za ka iya faɗar wancan a wancan shi ne badal ka faɗi wannan a nan ka faɗi wancan a can duniya yi liƙaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa iza qala ai al imam idan liman yace sami Allahu liman hamida idan liman yace godiya a Allah ta'ala ya ji wannan wanda yake gode masa faqulu kuma muku ce rabbana wa lakal hamd ubangiji mu godiya ta tabbata gare ka fal ma'mum la yaqulu fi raf'ihi sami Allahu liman hamida shi ma ne ce shi mamu ba zai faɗi ba a yayin dagowarsa daga rukuni sami Allahu liman hamida shi abin da zai faɗa rabbana wa lakal hamd a wata wayar walil musalli an yazida iya nan ga masallaci ya halatta ya ƙari alama sabaka kan abin da ya gabata mimma warada an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zalik sun abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'amarin askar na dagowa daga rukuni rawal bukhari wan nasa'i arifa bin rafi'il ala imam al-bukhari da imam an-nasa'i sun fito da hadisin rifa bin rafi' ali ke cewa kunna yawman yusalli ko kunna yawman yusalli wata rana mun kasance muna sallah wara annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu lokacin da ma'aikin Allah ya dago kansa minar raka'a daga ruku'i qala sai manzon Allah ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wannan wanda yake gode masa qala rajulun wara'ahu sai wani mutum a bayan manzon Allah ya ce rabbana walakal hamd ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi hamdan ya zo bin nakira littazim wata irin godiya mai girma kafiran mai yawa tayyiban daddada mubarakan fi wanda Allah kai albarka a ciki falamman sarafa lokacin da manzon Allah ya yi sallama daga sallah ala sai ya ce manil mutakallimu ɗazun nan waye yi magana ma'ana waye ya ce rabbana wa lakal hamd qala ana sai ce manzon Allah ni ne na faɗa qala sai manzon Allah ya ce ra'aitu bid'atan wa salasina malaka na ga mala'iku talatin da wani abu bid'a shine kirge daga uku zuwa takwas zuwa tara abinda bai kai goma ba shine bid'a fi bid'i sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'd annabi yusuf alaihi salam falabisa fi sijni bid'a sinin sai annabi yusuf ya zauna a kurkuku adadin shekarun da ba su kai goma ba ma'ana bid'u kirge ne daga biyu uku zuwa bakwai bai kai goma ba to manzon Allah kamar ya ce ya ga mala'iku 37 ko 38 an gane ko yabtadiru yabtadirunaha ayyuhuma yaktubu hal awwal suna gaggawa kowa iya gaggawa waye zai fara rubuta wannan kalmar da farko domin kimata da kuma irin yadda Allah ya sauka kan kalmar an gane da kyau ko mala'ika ɗaya ma kimarsa da darajar sa mai yawa ce mala'ika ɗin idan Allah ya so zai iya tashin wannan duniyar gaba ɗaya zai yi a cikin sakan ɗaya ko ƙasa da sakan ɗaya to ka faɗi wata kalma a matsayin ka na masallaci a inda kake sallah manzon Allah ya ce ya ga mala'iku sama da talatin kowa iya gaggawa ya rubuta wannan kalmar ya kai ta gunda ake gabarani Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka ya samu lafiya mu gama lafiya za mu tsaya ne insha Allah abin da na faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da na kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya a ƙasar mu da jihar mu da garuruwan mu da dukkan inda musulmi suke rayuwa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan fitina Allah ta'ala ka tsare mu daga amkawa cikinta Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka shirya da mu ka shirya da zuriyar mu ya Allah ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira dukkan masu bukatu a gunka ya Allah ka biya musu bukatu suna alkhairi dukkan masu neman tsarin wani abu a gunka ya Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana rayuwar mu da imanin mu ka tsare mana gidajen mu ka tsare mana masallatayyar mu da makarantun mu da kasuwannin mu da hanyoyin mu Allah ka ba mu tsaro da kariya da gare ka to wani bawan Allah yana neman addu'ar mu ya rubuta jarabawa Allah ta'ala ya bashi nasara Allah ta'ala ya bashi nasara da shi da dukkan wanda suke da bukatu irin nasa akwai ɗalibai da muke tare da su manya da ƙanana kowa da iya buƙatar addu'a kan Allah ta'ala ya taimake mu ma kanmu muna ciki da sauran yan uwa irin su malam Adamu maji daɗi muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ainihin datar da mu a cikin abubuwan da muke na alkhairi da dukkan ɗalibai na addini da na rayuwa duka Allah ta alai mana jagora a rayuwar mu subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin